نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ذا على زهر بيت من بيوتنا فما فن- فبين أنا جالس بين فبين أنا جالس على الحلا- على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض أرض بما رحبت سمعت صوت صا- صارخ أوفى على سع على سلع يقول بأعلى صوته يا يا كعب بن مالك أبشر كعبوبنا يا كعب بن مالك أبشر مم.
فخررت ساجدا وعرض وعرفت أنه قد جاء فرج فرج فآذن الله ت- فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله على- آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا مم.
حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا مم.
ف- بسم الله الرحمن الرحيم آه كعب بن مالك Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi yana yi mana bayani dangane da takunkumi wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu da kankaninsu da sauran sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma shi farin jakada ma'aiki alaihi salatu wassalam Ka'ab bin Malik ya ce, "Thumma sallaitu salatal fajar, sannan kuma sai na sallaci sallar asubahi, sabaha hamsina lailatan, washe garin dalare hamsin cicif da suka shuɗe akan ba a yi mana magana, akan an sa mana dokar ta ɓaci. Na sallaci sallar asubahi ala zahari baitin min buyutina. a saman wani ɗaki daga cikin ɗakunanmu wato daga cikin gidajenmu a saman wani ɗaki daga cikin gidajenmu na yi sallar asubahi saboda kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin uzuri wanda zai hana mutum ya tafi jama'a idan ya zamanto an sa mishi irin wannan takunkumi din idan ya shiga cikin jama'a ba a mai magana to saboda kar haka din ya dinga sa mai tashwishi idan yana ibadar shi kaga da ya je shi idan yana sallah ta nafila idan ya kallaci wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ya kau da kanshi daga gare shi amma idan ya dawo da hankalin shi da nutsuwar shi zuwa sallar shi sai manzo Allah ya dinga kallon shi to wata rana yana yin sallar shi shi kadai a gida فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا ce yayin da ina zaune bayan na yi sallar asubahi ina azkaru ina zaune akan halin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a gare mu cewa qad daqata alayya nafsi haƙiƙa raina ta yi mun kunci ina cikin kunci wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sannan kuma duniya gari na sahabbai madina ta yi mun kunci din da yarwata ta yi mun kunci to ina cikin wannan hali ina cikin yanayi na rashin jin daɗi sami'tu sauta sarikhin aufa ala sal'in sai na ji muryar wani mai kururuwa sai na ji muryar wani ɗan uwa wanda ya hau saman dutsen sal'u sal'u dutse ne wanda yake sananne a madina wanda hadisin anas dan malik wanda yake bayani akan abin da ya shafi addu'ar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta allahumma aghithna wato ya ce wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dari fa tala'at min wara'ihi sahabatun mithla الترس فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس an gane ku to anan ya ce sai wani daga cikin 'yan uwa kawai na ji wata murya daga saman dutsen sal'u al'imamul waƙidi ya ce wanda ya hau saman wannan na dutsen sal'u ya ƙwala murya ya yi kira da babbar murya zuwa ga ka'ab ibn malik shine abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abubakar ne siddiq na'am saboda yana daga cikin waɗanda suke zama a gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan an yi sallar asubahi Na'am.
to yana jin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi wannan labari mai daɗi ga ɗan uwansu ka abubuwan malik kai tsaye kawai sai ya tashi ya hau saman dutse ya ce ya ka abubana malikin ka abu ɗan malik abishir ka yi farin ciki na'am ka yi farin ciki wato Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ku ya yaye wannan damuwa da take ciki da kuke cikinta ya ce ina jin haka faharartu sajidan kawai sai na faɗi ina mai sujada tun da na ji sahabi na ma'aiki alaihi salatu wasalam ya kama sunana to na san cewa sabon labari mai daɗi ya zo shi wa araftu an ƙadija a farajun sai na san cewa haƙiƙa yayewa damuwar da muke cikinta ya zo shi Allah ta'ala ya kawo yayewa tunda na ji sahabi na ma'aiki ya ɗaga muryar shi da kama sunana to na san cewa saƙo ya samu daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا na'am ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da sahabban shi ya sanar da sahabban shi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tubanmu hina salla salatal fajr lokacin da ya sallaci sallar asubahi na'am ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya yi sallar asubahi washe garin kwana hamsin daidai daga lokacin da aka daina yi mana magana na'am yanzu Allah ya kallaci sahabban shi ya ce to yau ‘yan uwanku Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi tubansu ka ga fa ibtila'i na Allah sai da suka yi kwana hamsin kwana arba'in daidai aka yi ba a saukar da wahayi ba irin idan aka shiga cikin kundin bala cikin yanayi wanda yake na rashin jin daɗi za ga a lokacin to wahayi ya fi jinkirin zauwa na'am lokacin da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wato waɗansu daga cikin munafukai suka tuhumce ta da cewa ta yi zina to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jinkirta saukar da wahayi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda waɗanda Allah ta'ala yake nufinsu da su fada cikin wannan hallaka su shiga wanda gaba Allah ta'ala sai saukar da wahayi akan wankewa baiwar shi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha iyalin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am shi ma nan ka Abu ibn Malik yace to bayan kwana 40 dogon Allah ya saukar da wahayi mu kaurace wa iyalanmu bayan mun yi kwana goma ba ma tare da iyalanmu ba ma kusantar iyalanmu sannan kuma Allah ta'ala ya saukar da wahayi ga ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam cewa ya amshi tubanmu tau hajjuwa na'am fa zahaban nasu yubashiruna na malan ka abu bunu malik ya ce to dama sahabbai na ma'aiki ai kawai kawai so suke su ji tsit daga bakin manzo Allah su ji kaɗan manzo Allah ya ce a je a yi wa waɗannan sahabbai magana a ce kawai sai sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yi tazawa suna ta yi mana bishara suna taya mu murna to haka sahabbai suke na'am idan mutum ya shiga cikin farin ciki su duka ne suka shiga farin cikin Mm.
don idan ka zo ka kai idan ba a ce maka ba wane shine wanda farin cikin ya same shi to ba za a gane ba wanda farin cikin ya same shi saboda kowa huskar shi a cikin farin cikin take kuma zuciyar shi ma haka ne na'am ba wai daga fuska ba ne su na'am sabai da huska da baki da zuciya duka haka ne to duk wanda ya zama to tsakankanin shi da sahabbai babu wannan kyakkyawar alaƙa ba kyakkyawar alaƙa ta zuciya tsakankanin shi da sahabbai akwai haƙo kuma haka na a bakin shi harshen shi ba wani abin da yake faɗa sai dai ya dinga kalatowa laifuffuka na sahabbai na'am to baya daga cikin bayi na Allah wanda suke nagari Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala na'am ya wanke su a cikin alkur'ani fes ba wani wanda zai zo ya shigar musu da datti na'am kuma alamar cewa wane yana daga cikin mutumin kirki shine ya zamanto an samu salamatul qulub na'am da kuma salamatu al-alsina na'am salamatul qulub da salamatul alsina da zamanto abin da mutum yake faɗa da harshen shi akan sahabbai da kuma abin da ya kudirce a zuciyar shi da zamanto duka mai kyau ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان na'am ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم na'am kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafinsa al'aqidatul wasidiyya a to ya faɗa na'am فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجلا إلي فرسا وسعى ساع من أصلم قبلي وأوفى على الجبل على الجبل مم.
وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني جاءني الذي سأم سمعت صوته يبشرني يبشرني نزع نزعت له ثوبي ثوبي فس- فكسوتهما إياه ب- ببشارته bisharati ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ و- to shi kenan ya ce fazahaba ɗibala sahibayya mubashirun sai waɗansu masu bayar da albishir suka tafi wajen waɗannan abokanan na guda biyu wanda mu uku ne dama aka sawa takunkuma to ni waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki suka zo gurina suka zo suka yi min albishir waɗansu kuma suka je wa- wajen hilalu bin umayya waɗansu suka je wajen muraratu bin rabi'i ya ce wa rakaba rajulun ilayya farasan sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya sukunyo da raƙumi da, da dokin shi zuwa gare ni ya hau saman doki ya yi sukuwa ya zo zuwa gare ni don ya yi min albishir waɗansu daga cikin malamai suka ce shine azubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin mutum goma wanda aka ba su satifike ɗin aljanna wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin ko- a cikin hadisi ya ce kowane annabi yana da kwai tatattun mabiya cewa hawariya zubair an gane ko wasa asa'in min aslama ƙibali sai kuma mai gaugawa mai zauwa da sauƙi ya zo shi daga wato daga cikin mutanen aslam ya sukunyo ya zo wajena yana gudu wa aufa alal jabali ya hau saman dutse ya ce amma wa kana sautu asra'a min alfaras wato muryar wannan mutumin da ya hau saman dutse ya kiraye ni da babbar murya ya ce in yi farin ciki Allah ta'ala ya amshi tubana to ta fi zauwa da wuri ta fi tullowa da sauƙi sama da wanda ya zo shi a saman wannan doki ya zo ya min albishir falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni lokacin da wanda naji muryar shi wanda daga bakin shi na fara jin cewa Allah ya amshi tubana lokacin da naji muryar shi yana mai yi min albishir to lokacin da ya zo guri na zai taya ni murna na za'atu lahu thawbayya sai na tube sai na kwabe mai tufafi na guda biyu izar da rida nawa wannan wanda ya ce habasa hubur dahun nan ya ce sai na kwaɓe na bashi su baka sautu huma iyahu sai na tufayatar da shi waɗannan kayan na guda biyu bi bisharatihi saboda jin daɗin wannan bi- albishir ɗin da ya mu to dama da aka ce ken yaba kyauta tukuici to yana daga cikin wato abubuwan da ya kamata mu dinga raya su idan mutum ya baka albishir da abu wanda yake mai kyau da abin da kake son dama ka ji albishir din nan to ka yi kokari ka ba shi wani tuwici wanda zai ji daɗi saboda ya shigar da farin ciki a cikin zuciyarka kai ma kuma sai ka shigar mai da farin ciki a cikin zuciyar shi ta hanyar ba shi hadiya an gane ku to idan ya zamanto to ita kyauta din nan da za a bayar kowa gwargwadon halin shi ne wani za a ga cewa idan aka zo aka gaya mai albishir saboda girman farin cikin da aka gaya mushi zai iya ɗaukan jaka ashirin ya bada zai iya ɗaukan jaka ɗari ya bada irin a zo a ce wane ya biya maka makka aikin hajji sannan kuma ya ce wannan gida da kake ciki nashi ya bar maka shi ga takardun shi ya ce a kawo maka sannan kuma wannan mota ta wajen tashi da kake jigilarta yanzu ya ce ya bar maka ita ga takardunta ita ma ya ce a kawo maka kaga wannan da ya ɗauki jika ɗari ya bada akan kyautar wata miliyan goma da aka mishi kaga ba za a ce ba yayi wannan to amma wani yanzu aka zo aka ce wane ya siya maka moto wani zai iya ɗaukan jika goma shi ma ya bada aka zo aka ce wane ya siya maka hili ya baka to wannan duka dai ken ya ba kyauta tukuici to in lokacin da ya zo shi ba ka da komai to alal akalli shine kamar addu'a ta alkhairi kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa an gane ku yace wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin yace ina rantsuwa da Allah yace ban mallaki ba waɗansu kaya ‘yan banda waɗannan guda biyun kaɗai a wannan rana ɗin ba ni da waɗansu kaya kaji sahabbai na ma'aiki ba irinmu ba ne wanda suke tilewa kaya kwamfule 100-120-150 kwamfule 200 gashi sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana daga cikin labarin shi lokacin da ya zauna bai fita wannan yakin ba bai taɓa samun kanshi cikin wadata kamar wannan lokaci amma ga shi kawai kayan shi guda biyar hakan ne muku yanzu a ga mai kwamfule goma ma ba a sa shi a lissahin masu kaya a unguwa wani lokacin mai kwamfule ashirin ma za a ga cewa shi ma dai haka haka ne dai an gane ku wanda in ya sa kaya to kan a ga ya sake mai da sa shi to sai a ɗauki watanni wannan shi ne mai kaya kenan to amma ga shi ya ce wallahi ma amliku ghairahuma yawma idin wasta'artu thawbaini falabistuhuma yace sai na ari tufafi guda biyu daga wajen ƴan uwa sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalam na saka a wannan lokacin a jikina na'am
انطلقت أتمم أتمم أتمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة, توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس فقام طلحة وحوله الناس وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهن ونهنأني وهنأني na'am والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان يرق وكان يبرق وجهه a'a fa kana ka'ab أم فكان نعم فكان كعب لا ينصح لا ينصح لطلحة قال كعب فلم شكرا.
نعم
Balan Ka'abu ya ce, Wan ɗalaɓutu a ta'ammamu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam, sai na tafi, da na ji wannan labari, an gaya mun labari mai daɗi shi kenan waɗanda suke taya ni bishara sun tardo ni, ni kuma sai na tashi, in je wajen ma'aiki Alaihi salatu wassalamu, ya ce shi ne, Wan ɗalaɓutu sai na tafi a ta'ammamu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam. ina nufatar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya talaƙanin nasu faujan faujan ya ce mutane suna ta haɗuwa da ni suna ta tarye na jama'a jama'a wannan gungu ɗin su zo su ce barka da arziki barka da arziki ta ji sahabbai na ma'aiki wato ɗan uwansu Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ta'ala ya saukar da ya yadda da shi ce suna ta haɗuwa da ni jama'a jama'a yohanni unani bitauba wato suna taya ni murna da cewa Allah ta'ala ya amshi tubana wa yaquluna li suna ce da ni li tahnika taubatullahi alayka madalla da wannan tuban da Allah ta'ala ya amsa a gare ka muna taya ka murna muna yi maka barka da wannan tuba da Allah ta'ala ya amsa naka hatta da khalatul masjid yace ina tafiya irin mutumin da idan aka ɗaura auren shi kenan a gurin ɗaura auren shi in ka ce kana so ku haɗu da shi ku gaisa za ga cewa kai in ka je ka ba hannunka bane kawai kai tsaye zaka ba shi za ga hannun shi a hannun wani yake eh ya saka ne zaka damƙa mishi ya ce to haka ina zawa lokacin nan kamar wani sabon ango kowa yana gana barka da arziki ake mini na'am kaji sahabbai wato ba wata hasada a tsakankaninsu na'am ba wani wanda bai ji daɗin wannan abun ba da aka yi kowa a wannan rana kawai a cikin farin ciki yake ranar sallah ce ‘yan uwansu guda uku Allah ta'ala ya amshi tubansu hatta da khaltul masjid ya ce hadde na shigo masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina zawa ya ce fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun fil masjid sai ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zaune a cikin masallaci kamar yadda yake dama wa haulahun nas a gefen shi akwai sahabbai sun kewaye shi bayan an yi sallar asubahi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana zama a masallaci saboda waɗansu uzurruka irin waɗanda suka yi mafalki su zo su a fassara musu yara su zo da ruwa daga gidajensu a yi ta musu addu'a su kai su zuba a cikin karahunansu su yi tasha da sauransu na'am
sahabbai su yi takwasal ilimi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana zaune a lokacin a gefen shi sahabbai nashi sun kewaye shi yana zauwa ya ce faƙama ɗalaha ibn ubaidillahi ɗalaha ibn ubaidillah Allah ta'ala ya kare yadda da shi ɗaya daga cikin al'ashiratul mubasharu na biljanna ya ce kawai yana tsinkaya ta sai ya tashi ya harwilu yana ta gaugawa yana ta gudu-gudu hatta safaha ne har dai ya zo ya yi hannu da hannu da ni wa hanna'ani ya yi mun barka da arziki ya taya ni murnar wannan murna da na shiga ciki wallahi ma qama rajulun minal muhajiri na ghairuhu ka abu malik ya ce wallahi ba wani mutum wanda ya tashi daga fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tsinkaye ni daga cikin waɗanda suke muhajirai waɗanda suka yi hijira suka bar gari ruwansu suka zo suka tare a madina in banda malam talha tubun ubaidillahi na'am fakana ka'abun layan saha da talhata to ka'abu bin malik wannan alherin da talha tubun ubaidillahi ya mishi na cewa shi kadai ne wanda ya taryo shi tun daga wato yana tsinkayar shi su kuma suna tare da ma'aiki ya je ya gudu ya je ya taryo shi sai gaisa ya mishi barka to baya manta wannan alherin ga baratu ibn ubaidillah a kowane lokaci yana tunawa a kowane lokaci in ya ga talha ibn ubaidillah sai ya tuna wannan wato alherin da ya mishi na'am
قال كأبا فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو ير وهو يبرق وجهه من السرور مم.
أبشر بخير يوم مر مر عليك منذ ولدتك أم أمك مم.
فقلت أمن عند أم أمن من عند- عند أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله an min أم indillahi من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل مم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرست سرست نار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر shikenan qala ka'abun ka'abu bin malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da nayi sallama ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to ya shigo masallaci fa yake ne tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam yace assalamu alayka ya rasulullah qala Ka'ab ibn Malik ya ce wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur alhali wato huskar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana yin kyalli tana yin sheƙi min as-surur saboda farin cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda dukkan abin da zai farantawa al'umma shirai to ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan abin yana faranta mishi rai dukkan abin da zai jefa al'ummar shi cikin damuwa su shiga cikin kakanika yi to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma yana shikin- yana shiga cikin damuwa yana shiga cikin kakanika yi saboda shiga kakanika yin sahabbansa na'am shi kenan ce kawai sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muka tarar da shi wato huskar shi tana kyalli saboda farin ciki wa yaqulu ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa ka'ab ibn malik abshir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladatka ummuk yace da shi ka'abu kai farin ciki da mafi alkhairin yinin da ya shuɗe a gare ka tun da mahaifiyarka ta haife ka na'am wato baka taɓa samu yini wanda yake mai alkhairi a gare ka sama da wannan rana ka yi farin ciki da wannan faƙultu amin indika ya rasulallahi amin indillahi ka abu bunu malik ya ce sai na ce amin indika ya rasulallahi wannan wuni mafi alkhairi a gare ni daga wajenka ya ma'aikin Allah ko ku a'a daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Alaƙa ta da kai ba wata ranar da ta fi kyawo kamar yau ko kuma a'a alkhairin daga wajen Allah kenan. Manzo Allah ya ce la bal min indillahi ta'ala ya ce a'a ba daga wajena ba daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. azza ya buwaya wa jalla ya girmama wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surrasta nara wajhuhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan dai aka faranta mishi rai istanara wajhuhu fuskar shi tana kyalli hatta ka anna wajahahu qita'atu qamarin har dai kai ka ce fuskar shi wani yanki ne na wata saboda kyalle da take yi da kuma sheki wato ma'aiki alayhi salatu wassalamu idan sahabban shi suka shiga cikin farin ciki shi zaka ga farin cikin a tattare da shi idan suka shiga cikin damuwa shi ma wannan damuwar ta shafe shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce harisun alaikum ma anittum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu dukkan abin da zai jefa ku cikin wahala to yana sa ma yake alaihi salatu wassalamu cikin damuwa harisun alaikum sannan ko ma yake alaihi salatu wassalamu yana kwadayin alkhairi a gare ku a kowane lokaci yana son alkhairi ya shafe ku alkhairi ya same ku ku kasance a cikin alkhairi bil mu'minina ra'ufur rahim an gane ku dangane da mumine kuma shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu mai tausayi ne mai jin kai ne an gane ku to shine anan yace wa kana rasulullahi ma idza surrasta nara wajhuhu hatta ka anna wajhahu qit'atu qamarin wa kunna na'rifu dhalika minhu wato mun kasance muna ganewa wannan halayyar daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am فلما سلمت بين يديه قلت يا رسول الله falamma jalasa فلما جلست بين يديه فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مال مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سحمي الذي بخيبر
na'am malam ka'abu ya ce falamma jalastu baina yadaihi lokacin da na zauna a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qultu ya rasulallahi inna min taubati je sai na ce ya jakadan Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam inna min taubati lalle haƙiƙa yana daga wato yin farin ciki saboda tuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa nawa an an khali'a an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam to in fitar da dukiyata ga baki ɗayanta sadaka zuwa ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wa sallam wato yana daga cikin farin cikin wannan tuba nawa da Allah ta'ala ya amsa. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, sai ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama ya ce wa Malan Ka'abu, Amsik alaika ba'da malika, Malan Ka'abu, ka riƙe shashe daga cikin dukiyoyinka ba sai ka ɗauki dukiyarka duka ga baki ɗaya ka bada ba a'a ka ɗauki wani kaso daga ciki ka bayar sadaka wani kaso kuma ka riƙe fa huwa khairul laka to yin hakan ɗin shine yafi alkhairi a gare ka sama da ka ɗoka duka da ka bayar ɗin na'am na'am fa qultu inni umsiku sahamin ladhi bi khaybar yace sai na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to ya rasulullahi rabon da na samu a can khaibar ya ishe ni zan rike wannan amma sauran dukiya ta ga baki ɗayanta na bayar da ita sadaka don Allah na'am وقلت يا رسول الله مم.
إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق مم.
وإن من توبتي ألا أحدث ألا أحدث إلا صدقا ما مم.
بقيت فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى نعم. والله والله نعم والله ما والله.
والله ما ما تعم ما تعمدت كذب- كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا و...
ila yaumi إلى يومي هذا وإني وإني لأرجو لأرجو أن يحفظ أن يحفظني الله تعالى فيه فيما بقي
to shikenan malam ka bin malik ya ce wa qultu na ce ya rasulallahi ya farin jakada ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala inna ma anjani bisidqi haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala sani dai ya tserar da ni ne bisidqi saboda gaskiyar da na yi maka wato ya tserar da ni bai sa ni cikin layin waɗanda suke wato suna rantsuwa akan ƙarya ba suna kawa uzuri wanda yake ba na gaskiya ba wa inna min taubati lalle yana daga cikin farin ciki akan tubata wanda Allah ta'ala ya amsa Allah uhadditha ba zan taɓa yin zance ba illa dukan face dai gaskiya ba zan taɓa yin wata magana ba face dai wanda take ta gaskiya ma baƙitu matuƙar dai ina da- ina da rayuwata matuƙar rayuwata ba zan yi wani zance wanda yake ba na gaskiya ba fa wallahi malam ka'abu ya ce na rantse da Allah ma alimtu anna ahadan minal muslimin ya ce ni dai ban san ba haƙiƙa wani daga cikin musulmai abulahu Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mai ni'ima fi sidiqil hadithi a cikin gaskiyar zance منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم tunda na ambaci wannan labari na gaskiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila yaumi haza hal ya zuwa wannan ranar da nake faɗa muku wannan hadisi ɗin to ban ga wani wanda Allah ta'ala ya mai ni'ima ba akan gaskiyar zance ahsana mimma ablanillahu ta'ala bihi wanda shine mafi kyawo sama da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya min da ita a dalilin gaskiya yace wallahi na rantse da Allah ma ta'ammartu kizbatan bin taba yin ƙarya ba da gangam bin taba yin ƙarya ba منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم tun lokacin da na faɗi wannan maganar ta gaskiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila yaumi haza hal ya zuwa wannan lokacin da nake muku hira ban taɓa yin ƙarya ba wa inni la'arju ya ce haƙiƙa ne ina ƙauna ina fatan an ya hafazani Allahu ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare ni Ubangiji ta'ala ya kiyaye ni daga yin ƙarya fi ma baƙiya cikin abin da ya mun saura na rayuwata. Kaji malam ka abu. Wato tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai wannan babbar baiwa, wannan babbar kyauta ta amsa tuban shi. To yana daga cikin tuban shi. Farin ciki da kuma murna akan Allah ya amshi tuban shi ba zai ƙara yin wani zance wanda yake ba na haka ba. yace kuma ina kaunar ubangiji abin da ya mun saura na rayuwa Allah ta'ala ya tabbatar da ni akan wannan niyyatawa kuma haka koyar rasu na'am قال مم.
أنزل الله تعالى مم.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه مم.
في ساعة العسرة Mm.
حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم Ƙala, Ka'abu bin Malik ya ce, Fa'anzalallahu ta'ala fi haƙina, sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyin a cikin haƙƙinmu. Allah ta'ala ya ce, Laƙad taballahu alan nabi. Haƙiƙa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya amshi tuba a kan manzan shi sallallahu Alaihi wasallam. walmuhajirin ubangiji ta'ala ya amshi tuban waɗanda suka yi hijira suka ƙaurace wa gidajensu da 'yan uwansu da dukiyoyinsu da iyalinsu suka dawo suka tare a madina wal ansar da kuma waɗanda suke da kwai masaukin baƙi su ne mutanen madina wanda suka saukar da muhajirai a gidajensu allazina taba'uhu waɗanda suka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a cikin lokaci na kunci lokacin da suka fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin wannan yaƙi na tabuka lokaci na kunci lokaci na wahala min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum bayan wato qulubu fariqin minhum zukatan waɗansu jama'a daga cikinsu kada yazigu ya kusa ya kusanta ya karkace ga barin bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun mataba alaihim sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim innahu ta'ala haƙiƙa ubangiji ta'ala ra'ufun bihim mai tausayi ne ga bayin shi muminai rahimun bihim kuma mai jin kansu ne wa ala salasatin ladina khullifu hakanan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tuban waɗannan mutane guda uku waɗanda aka jinkirtar da al'amarinsu daga sauran waɗanda suka zauna a madina ba tare da sun tafi yaƙin tabuka ba su ma Allah ta'ala ya amshi tubansu hatta idza daqat alaihimul ard har dai yayin da ƙasa ta yi kunci a gare su bima rahubat din da yalwata wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu da rawukansu suka yi kunci a gare su wa zannu alla malja'a min Allah suka tabbatar babu wata mafaka daga hushi na Ubangiji ta'ala illa ilaihi face dai zuwa ga yafiyar Allah da kuma rangwamen shi thumma taba alaihim sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tubansu liyatubu saboda su ci gaba da cin moriyar tuban nasu inna Allah huwa tawwabur rahim haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine at-tawwab wanda yake mai yawan amsar tuban bayinsa waɗanda suka tuba zuwa gare shi arrahimu kuma shine mai jin kan bayinsa waɗanda suke muminai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki na Allah a kowane lokaci wa kunu ma'as sadiqina sannan kuma ku kasance tare da masu gaskiya a cikin wato zance da kuma ayyuka gabaki daya wa bihadhal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك